بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة إمام الدارمي يا ɗebo da yawa ko ya ɗebo da yawa ko a cikin darasin jiya da muke karatu muka ce faƙala izan lam uhayyijha wa lam akrabaha sai ina karantawa iza ai ana ganin kuskure cikin ko wasali ko menene gyarawa ake izan ko to yace babin da yazo na anesaci yan bid'a da masu husuma jayayya husuma قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال يتي قال أبو قلابة أبو قلابة يتي لا تجالسوا أهل الأهواء كركوا زونا دا إن بدأ ولا تجادلوهم كركوا يجاهي يارسوا فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم saboda bana ban amince da su ba in kuna jayayya da su ko kuna zama da su sai su saka ku a cikin batan su aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifuna ko su saka muku shubha a cikin abin da kun san shi ga yanda yake amma zo su saka muku shubha a ciki kowane malami kowa sai ya fada a cikin wannan bai hankali ba imam malik da darajarsa da komai da komai in matsala ta kasance ana la yaqinin fi dini ni ina yakini na ina da yakini akan abin da nake aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bi muhammadun duk wani mai jidali yazo sai mu bar abin da manzon Allah ya kawo sallallahu alaihi wasallama kamar imamu malik waye zai zaci wani zai zo ya rikita masa lissafi da an zo sai ce in ya faɗa wannan zai ce ana ala yaqinin fi dini min dini أو كلما جاءنا رجل أجدل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم to magane shi ki maganin kenan ai an fahimta yace saboda kada su saka ku a ciki ko su zo su saka muku shubha to yanzu duk abubuwan da yake faruwa suna tana ta yaduwa tana ta to wayansu ba yadda za a yi su bar halin da suke ciki na bid'an don ya zama sana'a ya zama hanyar cin abinci ya zama hanyar rayuwa ya zama hanyar tara jama'a ya zama menene ba yadda za a yi su daina to ya za su yi yanzu kuma abubuwan da ake kafa hujjoji da su wani wata hujja ma ba za a faɗa ba saboda ya zama abin kunya to bari a ta shigowa da shubha ana fito ma mutane shubha don a rikita musu lissafi an fahimta قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب طلق بن حبيب خارجيني كو مرجئي dan bid'a ne kenan ko yace na ya ga na zauna zauna wajen shi fa qala li alam araka jalas ila talq bin habib ban gan ka je ka zauna wajen karatun talq bin habib ba la tujalisannahu kada ka kuskura ka zauna kusa da shi هل فهمت قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال وين متين يزوي فدا مسجد عمر إن فلانا يقرأ عليك السلام وين نغيشك in hadu ya ce in gaishe ka yana gaishe ka qala balagani annahu qad ahdasa sai ce ai kuma ina da labarin cewa yayi bid'a fa in kana ahdasa fala taqra alaihi salam in ya kirkiro bid'a to kada ka gaishe shi ba a karbi gaisuwan ba kenan qala akhbarana mahallu ibnu malik قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدئ إبراهيم النخعي shi baya ganin mai dan bid'a don ai mishi giba laifi ne in aka nuna cewa ai wannan dan bid'a ne ai ga abin da yake sai ka ce ana fada ne don a nuna ma mutane kar su je su su yaudaru da shi Abdurrahman bin Mighra au Maghra au Mughra eh Maghra bi fathi al-mim قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه abin da aka ce hawa ashabul hawa saboda san zuciyarsu da bid'ansu shi ke gangarar da su ke saka su cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye qala akhbarana affan qala haddathana hammad ibn zaid قال حدثنا محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول مسلم ابن يسار yana fadar cewa iyyakum wal miraa ku daina jayayya fa innaha sa'atu jahl al alimi wa biha yabtaghi shaytanu zallatahu arabu da jayayi jayayi ka saki bakinka kana magana da yawa komai riko da sunnarka komai riko da hisnul muslim ɗinka komai riko da duk abubuwan da kake yi akwai lokutan da shaidan ke saka maka tarko yana ne yana samun kanan sai jefar da kai daji kai kuma kana gani ai kana da kaza kana kaza akwai inda ya same ka kai saki habbaki aje ana ta jahayya ana husuma ana ce ne na ce to shaidan inda yake so kenan sai ya sa kai zamiya sai ka kauce to shi ya samu abin da yake so to lokacin sai ya tasallat alaik an fahimta an fahimta sosai ko iyakum wal mira'a fa innaha sa'atu jahlil alimi lokacin da malami ke fitowa da jahilcin shi kenan ya manta yana jahilci kenan wa biha yabtaghi shaytanu zallatahu an fahimta ko karka aini ahli sunna ne ainihin na rike da kaza ina kaza kaza kaza shaidan ba zai kyale ka ba yana tare da kai yadda kake fama haka yake fama yana neman yadda zai same ka shi zai bar ka saki harshen ka je ka faɗi abubuwan da ya kamata da wanda bai kamata ba yana samu ka daga nan sai ya raba ka da ubangiji shikenan sai Allah ya kiyaye saboda ai kafi karfin shi ne matukan kana rike da sunnar kai ma kana barin sunnan sakan ɗaya bukatarsa ta biya abin da yake so ke sai sa ka kai zami ka zami قال أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن أميد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين ويسمى تاني أن بدأ سكشقا وجم محمد بن سيرين أن سنش سيتابئنكو فقال سيسكتي يا أبا بكر nuhaddithuka bi hadisin ya aba bakirin za mu karanta maka hadisi qala la yace ba na so qala fa naqra'u alayka ayatan min kitabillahi to za mu karanta maka aya daga littafin Allah qala la yace ba na so la taqumanni anni aw la aqumanna ko ku tashi ku tafi ku raba da ni ko ne tashin tafiya ta na barku to maganan ya gama ku sai suka tashi suka fita قال فخرج فقال بعض القوم sai wa'ansu cikin wa'anda ke zaune wajen ibn sirina din ce suka ce ya aba bakari wa ma kana alaika an yakra alaika ayatan min kitabillahi ta'ala to wallahi fi ne ya karanta maka aya cikin littafin Allah me kuma yake ji tsoro me yake shakka ana ji qala yace inni khashitu an yakra alayya fayuharrif an yakra alayya fayuharrifaniha abinda nake gudu shine kar su karanta mini hadisi ko aya su canza su yi ta harifi fayaqirru zalika fi qalbi wannan taharifin da suka yi zauna a zuciyata bana su ya haƙƙa tukatihi kenan ku قال أخبرنا سعيد عن سلامي ابن أبي مطيع أن رجلا من آل الأهواء قال لأيوب wani dan bid'a ya fada ma ayyu ya aba bakarin as'aluka an kalimatin yace abu bakarin zan tambaye ka wata kalma kala fa walla wa huwa yushiru bi usbihi wala nisfa kalma zan tambaye ka wani kalma sai kama hanya ya kyale shi yana cewa ko rabin kalma ko rabin kalma haka duka yar yatsa ko rabin kalma ko rabin kalma wa ashara lana sa'idun bi khansarihi al-yumna قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن كلثوم ابن جبر أن رجلا سأل سيد بن جبير عن شيء فلم يجبه وان يتم سيد بن جبير وانا أبو سيك باش أمسى فقيل له فقال أريشان أكتشي أكرمك الله يا كيك باش جوابي سيجي أريشان سوني سنة كي سوني mutanen ne 'yan bid'an ne isa ba zan saka mishi azishana a cikin farisanci kenan ai yan bid'a ai su ne waɗannan din su ne ai ba ku san shi bane shi yasa ni ba na riga na san shi ko kalma ba zan mashi jawabi ko rabin kalma قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن ليث عن أبي جعفر محمد بن علي قال يتي لا تجالسوا أصحاب الخصومات kada ku zauna wajen mutane masu jayayya da jidali فإنهم الذين يخوضون في آيات الله sune suke kusawa a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a cikin alkur'anin Allah an fahimta go idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى قال أخبرنا أحمد قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم شيء غيره قال أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن أمي عن الشعبي قال عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء abin da yasa aka sa musu suna ashabul ahwa'i ya san zuciya li'annahum yahwuna fin nari ai suna fadawa a cikin wutan jahannama ne babu taswiyati fil ilmi babin da yazo na in zaka karantar da almajiranka ka daidaita su duka daidai da dan sarki da dan talaka da wane ne da wane ne duk mai kudi da duk ɗaya ne wajen karatu kar a ce sai wasuwa ne za a yi wa'ansu ba za a shar abin an gani an fahimta wannan kuma sai addu'a sai ikon Allah ko shi ne za a iya daidaitawa shi yana fada ne da yanzu bai san halin da ake ciki ba ko bai san halin da ake ciki ba kwatantawa to eh to akwai ya ce wai akwai masu kwatantawa abin da ya faɗa kenan to kuma mas'ala ce mai wahala yanzu ina mas'ala ina wahalan mas'alar take duk wani mai wa'azi ko mai karantarwa ko mai tara jama'a yana yi musu kaza kaza da kaza da kaza waye yake da abin da zai iya rike kanshi karan kansa ko sana'a ko menene bi masu kokari shi ne masu albashi eh albashi kuma yanzu duk najeriya banda 'yan majalisa da sanatoci da ministoci su waɗanda najeriyan ke hannunsu duk wani ma'aikaci ba wanda albashin shi zai ishe shi zuwa wata lafiya lafiya bai hada da wannan ya je ya nemi wannan ya kara da wannan ya shiga wannan ya yi wannan albashi albashin ya ce ya ishe shi a wata shi da matarsa ɗaya ko biyu ko uku ko hudu da ya'a za su makaranta za su menene shi yasa kowa dabara yake to kuma duk wanda ke wa'azi ko karantarwa yanzu yana gina makaranta ko ya gina yana so ya tafiyar da sha'anin makarantar kuma ma an san shi ana zuwa neman taimako wajensa kuma ba shi da yadda za yi to dole ya nemi taimako wajen masu kuɗi ko masu mulki ko masu siyasa ko masu menene da menene to inda matsalar kuma take warwarewa ke inda masu mas'alar take warwarewa ke aka zo aka tambayi sayyid na ali ina son san ni ko ni min ahalin lahi ko min ahalin duniya ni mutumin lahira ne ko na duniya ya ce a ai wannan ba matsala ce da sai aje kai kanka za ka ba kanka labari in mutane biyu suka zo maka wannan ya zo roka bara ka bashi wannan ya zo ya kawo maka kyauta da wa kafi murna wane ne ya fi kwanciyar hankali a wajenka wanda ya kawo ya ce ka gani wannan ya kawo maka ne ya sa ka zama mishi dandako ya dora ma aiki wannan kuma ya zo ya maka kodago in ka ba shi za ka je ka taron lahira wannan ya kawo ne ya baka ka kai mishi lahira shi zai mora a lahira haka sai na ce wannan kasancewa kai na Allah ne ko ba na Allah ba ai ba sai an je nesa ba kai na lahira ne ko na duniya ba sai an je nesa ba ka duba ka gani mutane biyu su zo wannan ya zo nema abinci wajen ka wannan ya zo ya kawo maka kudi wa kafi lalai maraba da shi wanda ya zo ya me to kai dan duniya ne ke eh ba me da yawa za a fada ina ma aune bai ne da an zo an yi sallama ai ana sallama kofar gida wane ne a me yazo a mota ko a babur ko a keke ko a kar daga shi sai takalmin shi in aka ce a mota ya zo a guje malar zai fito a firgici a wani ne ba a kar ya zo to ka gani ko eh tana da wahala ko? tana da wahala? باب التسوية في العلم قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن ميسرة قال ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه في هاي رزوة بان تبغن وان دوان دي زوني من علمي أو جنش da ɗan sarki da ɗan talaka da sarki da talaka duk ɗaya ne sun zo neman ilimi ne sha araba a ba su tafi ba za a fifita wannan akan wannan ba ba haka bane ba da ko kuma a masallacin tun masallacin ku da ko ahalin kowa ne ne in aka zo kafin a zo sallah talakawa da masu gemu suka zo suka cike sahun fanko kafin an jima sai ga masu motoci da manyan riguna sun zo ba wuri sai ga ba za a iya tada mutum ba amma ana jin zafi ana jin haushin shi don ba shi da komai sai gemin shi katon gemu a kan ba haka ba ne ba haka ne ba zai iya a ce za a ce yan labai ai kaga mafitilin da ai kaga ba cefira ba haka za a faɗa mishi ba ko ya bayar ko ki bayarwa to wannan da ba shi da komai fa ya zama matsala kenan ku ya zama matsala bai zama matsala ba ya alal aqal ya tara wajen wanda da bai tara wajen ba in yazo mai wurin yazo ya zauna alal aqal za a ja hankalin shi a ce ai masallaci na bukatan kaza ai makarantu za a aiko insha Allah za a duba a gani ko da bai ba wannan cewa za a duba a gani amma wannan shi ba abin da zai shi dai zai sallah ya tashi tafiyarsa daga gemun shi sai a sawaki a jihu meme ai me har ai me to shi yasa me to ka gani ka gaji da shi to me kawo wani ya zo so daya so biyu so uku so dari shi kuma ba قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كنا نكره كتابة العلم ya ce mun kasance ba ma son a rubuta ana hadisi hadda ake hatta akrahana alaihi sultanu fakarihina an namna'ahu ahadan har sai da sultan umar abdulaziz shine masa lokacin shi aka fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا يوسف ابن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه فقال لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء عبد الله بن محمد dan manyan mutane ne aka ce to ka zo ka yi mishi karatu ya ce da muhammad da rajulun min azunju kabila ce cikin sudan bakaki talakawa ne ya ce da shi da irin wannan ko da wancan bawa ne ko bakin bawa ne da shi da wannan dan sarakuna dan manyan duk ɗaya ne waje na in zan ilmantar da su duk ɗaya ne a waje na in zan ilmantar da su ba karamar matsala ba ce ba fa a cikin wajen mutane fa wannan talaka ne za ka karantar da shi ba abin da zai sai tashe shi wannan dan manyan mutane ne dan sarakuna ne dan 'yan siyasa ne dan masu gudi ne in ka karantar da shi in ya koma gida za a yi kuma buhun shinkafa uwa ka fi so eh eh to ka gani ku kafin a kai wannan matsayin fa ba karamin matsayi bane ba wallahi sai ka yaki tashihu imanihi sai ka inganta imaninka kai tarbiyyan imaninka kai training imaninka har imaninka ya zo ya zama kaman manyan malamai kenan kaman manyan malamai sahabi ya zo manzo Allah ce kaifa asbata ce asbatu mu'minan haqqa yace li kulli haqqin haqiqa ma haqiqatu imanik komai na da hakika me hakikanin imaninka yace na waye gari kamar sayyidina ali ne na waye gari kamar ina ganin an yi hisabi yan aljanna sun je aljanna yan wuta sun je wuta na waye gari da zinariya da taroson dabba duk ɗaya ne a wajena da zinariya da dutse duk ɗaya ne a wajena shi manzo Allah ce eh alimta falzam to yaya za a yi ka kai wannan matsayin sai iman ba wani abu ne mai wahala ba fa ba wani abu ne mai wahala ba da ce tashihu imanihi din ya za ka inganta imaninka sai ka yi yadda imaninka zai karfin da kana ganin cewa duk wanda ka sani sai dai ya mika maka ya baka abin da zai baka amma ba dai azurta ka ba inna allaha huwar razzaq an fahimta wanda ya baka din nan in Allah bai azurta ka da wannan ba fa ba wanda isai kawai baka kuma duk wanda Allah ya zubta ya baka kana bacci za zuwa kwankwasa kofa akwai wani ya manta da kaza ko ga kaza an kawo masa kai kanka kana zaune a cikin rayuwa wata rana kana bacci kafin asuba kafin sallar asuba bacci ya fita kana tunani kana sai ka tuna da akwai yakumbu akwai goggo tana ai na kwan biyu ban je ba tun daga nan sai ka fara shiri ai yau insha Allah zan je gaishe ta zan kai mata kaza tana nan tana bacci ba ta sani ba rannan Allah ya rubuta ba abin da zai hana ta samu wannan rannan Allah ya rubuta ba abin da zai hana ka samu wannan rannan Allah ya rubuta ba abin da zai hana ya samu wannan to kafin imanin ya kai nan shine kai ma sai kai kokari ai ba karamar magana ne ce awwalu ma yajibu alal mukallafi awwalu mubtada kenan ko ma yajibu sulal mansul awwalu shay'in yajibu alal mukallafi أين خبر المبتدا تصحيح إيمانه يا يا زي بيتي إيماني ما كبا بيتي أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ya san akwai imanin amma ya san ina aka ɗauko imanin imanin ba shi da nagarta yana bukata a gyara shi yana bukata a yi mishi yadda zai sa kai ma ka samu ɗaukaka ga kai wannan matsayin amma imanin da kanka ya fara ciwo ka fara tunanin panadol kai kuma ka san da panadol da duk abin da za a sha maganin da za a ba hana neman magani fa Allah ya halatta a yi magani amma duk abin da za ka sha wallahi sai Allah ya bada lafiya in Allah bai bada lafiya ba da likita da magani duk sai dai su taimaka mutum ya mutu yace inna ma'anka fa kullu tibbin nafi'un aw lam yanam fa tibbu min adwa'ihi in mutuwa bata zo ba duk abin da aka baka likita ya baka zaka sha ka samu lafiya ka ci tuwo zaka samu lafiya aw lam yanam in lokacin mutuwa ya zo duk abin da za ka sha magani ne abinci ne ko mene ne taimakawa zai ka mutu wannan lokacin don lokaci ya kai tun da lokaci ya kai ko ba zai wuce ba komai na iya zama wasu sanadin mutuwa don mutuwa ba mutuwa na da sababi ba lokaci ba sababi haka don mewa ne ya mutu don an halicce shi ne don ya mutu ya zo ne don ya mutu ba ya zo ne don ya dawwama ba ba haka bane ba to shine yaya za mu yi mu tarbiyyatar da kawunanmu har imani ya kai wannan wajen to shine abin da yake muke bukata kenan a tarbiyya wa tazkiya wa tasfiya in ba haka ba wallahi sai kai ta kyakyata da dariya kama kana ciki fi darkil asfali min al-aghlaq ba min an-nar ba min al-akhta sai kai ma kai kokari ka gyara naka sa'an nan ka gyara na gidanka gidanka ɗin suka gyaru shi kenan al'amur yana tafiya kenan amma kowa sai da kyakyata ba ruwan shi ka yi karatu ka gama an je an yi sallah an yi hutuba an yi ko an yi sa'a an yi allahu akbar an yi mai kaman da gaske kowa ya fita wa'adat halima ila sabiqi ahdiha kana fita sai ka koma akan rayuwar da ka saba din ba abin da ya canza ko ɗaya sai ma abin da ya karu kuma Allah yana kallon ka ba ka da hujja an karanta maka an faɗa maka an ja hankalinka malamin ka zai je yana bin ka dai ce yi kaza yi kaza yi kaza a kai ne kai ma za ka je ka fi karfin zuciyarka an fahimta قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد قال سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجبه فقيل له هذا سلم بن قتيبة قال ذلك أهون ذلك أهون له عندي قال ذاك أهون علي ونين أوجه أهون عليكم وأنا شينا ما في سوكي أوجهناني بدأ ببعض babu tauƙirar ulama babin da ya zo na bayanin girmama malamai abin da ce babu tauƙirar ulama wai mai kenan da hausa eh babu tauƙirar ulama girmama malamai ya ce girmama malaminka ya ce me malamai duk wanda yake malami ne ko ba malamin ka bane zaka girmama shi saboda ilimin da Allah ba lalle sai malamin ka ba an fahimta قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال حدثني حبيب بن صالح قال ما خفت أحدا من الناس مخافتي خالد بن معدانا ce ba wanda nake jin shakka nake shakka kaman Khalidu dan Ma'dan قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير mun kasance muna ganin kwarjinin Ibrahim an-Nakhai kenan kamar yadda ake ganin kwarjinin sarki sarakuna قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث سعيد بن جبير يكرنت وانا حديثي وترانا فقمت إليه فاستعدته سنتاش نجي وجنش نجي أما يمي تامن وانا حديث دا كرنت فقال إشي ما كل ساعة أحلب فأشرب ما كل ساعة أحلب فأشرب أي ما كل لوكتي نكي تاسو نونو دبا إن شاء الله ويمي كنا إيه ba kowane lokaci eh ba kowane lokaci ba sai in ya dace kenan ko mhm manyan malamai kenan ko وهذا مثل معناه ليس كل وقت يساعدك ويتأتى لك فيه ما تطلبه باكو لوكاشي kake samu ka iya kai abin da kake so ba kenan faqtanim al-furas fa innaha qad la tataraddadu kai in ka samu dama to kar kai sakaci قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة ويحيى ابن ابن ضريس أو دريس ابن دريس عن عمرو بن أبي قيس عن عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق أبو عبد الرحمن baya son ana tafiya kan hanya ka tambaye shi fatawa ko ka ce mishi ka ce karantar da kai hadisi a hanya sai an samu je a natsi قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث من كسر وجه سعيد بن جبير سيكر التوان حديث فقال له رجل سيوانا متين يتي مسا من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا ai kaga ya muna na ladabi game da malamin shi ya muna na ladabi game da malamin shi faghadiba wa mana'ana hadithahu hatta qama sai malam ya fishi yace an daina hadisin ya tashi ya kama hanya saboda an muna na ladabi duk abin da za a yi a wannan lokacin da wahala ya samu albarka an fahimta قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا da na tafitna na bi ibn abbas da na samu ilimi da yawa a wajen shi qala akhbarana al-hakamu ibn mubarak قال أنبانا بقية عن أم عبد الله بنت خالد قالت ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي من تبقى نوان لكي جرم ما علمي بكمان أبانا باب في, في الحديث عن الثقات باب يزون بيان حديث أنا أوكوشني وجن الثقات أمن تتو shine zai ce haddathani fulanun an fulanin an fulana shi ma'ana sanadin ana son min shurutu sihhatil hadis ittisalu sanad al adala tamamu dabt adam shuzuz adam al illat al qadiha هذه الشروط الخمسة هي شروط صحة الحديث اتصال السند بأن لا يكون فيه انقطاع أو تدليس أو إضلال أو تعليق والعدالة بأن يكون من أول السند كل راو عدل هذا عدل هذا عدل هذا إلى آخر السند تمام الضبط كل من روى الحديث كل راوي من رواة الحديث تام الضبط تام الضبط ليرتفع السند إلى الصحة إذا كان فيه خفة خفة الضبط ينزل إلى الحسن فيكون حديثا حسن لا يكون حديثا صحيحا بل حسن والفرق بين شرط الصحة وشرط الحسن تمام الضبط وخفة الضبط أما تمام الضبط فهو الصحيح وخفة الضبط هو الحديث الحسن أم فهمت؟ فقال لك لا تروي الحديث إلا عن الثقات سيأمن تتو وإن سكسن درجة حديث الموضوع الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن المبارك عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا نفري متعوس وانا ياتي من كذا يا من حديث يا كرنت دني كذا كذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه ما معنى إن كان صاحبك مليا إن كان عالما لأنه من أحيل إلى ملي فليتبع معناه كان بمتن باش sai wani zai ce na ɗauki nauyin bashin ni zan biya ka ni zan biya maimakon shi in wanda ya ɗauki nauyin mai hali ne manzo shari'a ta ce sai ka bi amma wanda zai ce ya ɗauki nauyin shi ya fi wancan mata lauci ina magana kenan ai ba zai ce yace in kana sahibu kamaliyan aw za ilmin fa khudh anhu an fahimta قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن مسعر قال قال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات لا يحدث نهي كنا لا يحدث الخبر kar wani wanda zai je ya ta karanta hadisan manzo Allah sai wanda yake sika ne to mene wane ne sika hmm? wanda aka mince da shi ba shi da ƙarya baya ƙarya baya ƙarya baya yaudara baya kaza baya kaza baya kaza قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد دا أنا حديثي ne ba wanda ke tambaya hadisi sanadin mai kyau ne ko mara kyau ne thumma sa'alu ba'du li ya'rifu man kana sahibu sunnatin akhadhu anhu sai daga baya da rigingimu suka faru al'amura suka rikici to sai aka zo ana sai an tambaya an gani wanda yake dan ahli sunna ne sai a karbi hadisin shi ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه wanda ba ahli sunna ba ba za a karbi hadisi saboda me wanda ke wanda ke kan sunna shine yake da sika yake da aminci yake da amana shi aka amince da shi qala abu muhammadin ma azunnuhu sami'ahu bin asim qala akhbarana muhammad bin humayd qala haddathana jarir an asim qala qala muhammad bin sirina ma haddathatni ma ما حدثتني ولا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباليان أمن أخذ حديثهما kada ka faɗa min wani hadisi daga ko ina wa'yansu mutane biyu kada ka rawaito hadisi ta hanyar su saboda ba su damu ba suna iya rawaito komai qala abu muhammadin abdullahi la azunnuhu sami'ahu qala akhbarana muhammadun qala haddathana jarirun an umarata bin al-qaqa qala قال إبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة إن ذاك رويته من حديثي كركرن تدني حديث ذاك رويته لك أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ميسا يتي سبور أبو زرعة يا كرن تامن حديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منها حرفا bayan shekara na zo na ce wannan hadisi ina so karanta min ya karanto min yadda ya karanta min bara bai canza komai ba to kwakwalwar tana nan lafiya kuma yana da aminci yana da amana ke saboda me saboda gaskiya ita ce tabbatacciya amma in aka shigar da ƙarya to za a ga an samu inda inda a ciki isa alkali wanda ya kware cikin alkalanci yana kallon wanda zai magana ne da ce wanda dama sun ce iza kunta kazuban fa kun zakuran in makareci ne kai to ka zama gada da kai hankali kada ka zo ka faɗi wannan jiya ka zo kana tufka da warwara an fahimta in shaida za ka yi in gaskiya za ka faɗa me ya faru ne ai kaza kaza kaza kaza kaza abubuwan da ka kirkiro din nan ko an zo an rikita ma lissafi bayan sati ko wata ɗaya ko wata biyu ya faru ne haka za ka kawo su daidai wa daida ba canji amma in ƙarya kai za ka manta da wani abu sai ka samu canji daga nan alkali ke kama mutum an fahimta قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال إن هذا العلم دين وإن هذا العلم ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة الكناية ترجع إلى ماذا ها علم الحديث الدين فلينظر الرجل من أمن يأخذ دينه mutum ya kalla daga wa zai karbi addinin shi an fahimta? قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه سن كسن شيدا إن سك جيزا سكر بحديث وجمته نظروا إلى صلاته شيء سن فارك اللن صلى أي كرا الله أسف كو أزهر كو su bar ya tashi yana sallah suna kallo shi bai sani ba yaya sallarsa take wa ila samtihi yaya kamannin shi yaya nutsuwarsa take wa ila hay'atihi yaya kamannin sa yake to daga nan za su za su auna su tabbatar da cewa wannan yana da nutsuwa ya cancanci a karbi hadisi a hannun shi wani ya tashi daga inda yake je zai je wajen malai karbi hadisi da ya je sai tarar da malam ya rika rigar sha ya tara riga haka yana kiran dabba kama akwai abinci ba yaudara kenan ba yana ya gama ya ce a wannan tun da ya yaudari dabba zai iya yaudara zai iya ya yi dabba karya zai iya manzo Allah karya eh ثم يأخذون عنه قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن روح عن هشام عن الحسن نحو حديث إبراهيم قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن الربيع أو الربيع عن الربيع عن أبي العالية عن أبي العالية قال كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى أحسنها أم زام كربي حديث زام كراتو جمع سيم كلي صلى سينا كيوت تصلى كوا جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن إني كيوت تصلى شي صلى مي كيو to she mu zauna wajen karatun shi mu ce tun da ya kyautata sallarsa to komai ma zai iya kyautatawa wa in asa'aha ya ɓata sallarsa sai kumna anhu sai mu tashi wa kulna mu ce huwa li ghairiha aswa qala abu mamarin lafzuhu nahwu hadha ai sai an duba an gani fa yanzu akwai hanyoyi da yawa da ake bi ana gane mutane kun ga social media kun ga wannan abubuwan da kuke gani ana iya kama kowa a ciki wannan yana da wasanni wannan ya bugo cikin whatsapp abubuwa masu ban dariya abubuwa na sakaci abubuwa na rashin kinsuwa wannan facebook ya kawo ya kawo labarin karya wannan ya kyakyata ya faɗa wa'annan duk suna rage ma mutum da muru'a da daraja da aminci da za a yi karatu a wajen shi ba haka bane ba ka kawo wani abu cikin wani abin zai ba da dariya wannan abin kuma karya ne ba haka ya faru ba kayi ne don ka ba mutane dariya ba haka bane ba ai ilimin hadisi to قال أخبرنا أبو عاصم قال لا أدري سمعته منه أو لابن عون عن محمد أن هذا العلم دين يتي إن هذا العلم دين وأن علم الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم ku bincika wajen waye kamata ku karbi addinin imamu malik yana madina lokacin da imamu shafi'i yake so ya je wajen imamu malik ya karanta muwatta muwabba malik sai da ya nemi alfarma wajen wanda ya san imamu malik shi ya rubuta mishi ya faɗa masa imamu darar hijira wannan yaron da ke wannan almajirin da ke zuwa ma'adan da ke zuwa ka karbe shi ka yadda ya zama almajirinka taskiya ke ka yadda ya zama almajirinka in ba haka ba imamu shafi ba zai je zauna gaba imamu malik imamu malik ya shaurare shi ba ina ka fito kawai kai an san tarihinka in je saka ina ta saka ina baka ilimi na sa abin da zaka je ka yi da shi zaka je ka saka cikin whatsapp ne zaka je ka saka cikin facebook ne zaka je ka shiga cikin youtube ne zaka je kana sayar ma yan siyasa ne kana karban kudi kafin ka iya ka zama almajir imam malik ma sai ka isa fa ba wasa imam malik suka ce ya da'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan wasa'iluna nawaqisul azkan Imam Malik ba komai zaka tambaye shi bai baka jawabi ya da'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan wasa'iluna nawaqisul azkan ba ruwan shi imam malik ba ruwan shi ba bukatar ka bashi kudi ba bukatar ka bashi makami ba bukatar ka girma kan ce mashi komai duniya aka mutane matsaloli suka yi musu wahala daga kasan yaman aka ce tuwaye zai iya bada zai bada wannan fatawar banda imamu malik imamu darul hijira alimu madina da kai da kai da kai ku tashi aka nika gari aka mai ku tashi ku je madina ku tambayi imamu malik waɗannan matsalolin saboda mu samu waraka suka tashi tun daga yaman suka zo har madina aiko mu aka yi da waɗannan tambayoyin mu zo mu tambaye ka imamu darul hijira imamu malik la yufta wa malikun fil madina ya ce to ina jin ku an ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ce ban san wannan ba ta biyu kaza kaza kaza kaza kaza ya ce eh wannan kaza kaza ne to kaza kaza suka gama kakaf tambayoyi ka an yi ba su jawabi suka ce to imamu malik kai da duk duniya aka sani aka cira matuta kai kadai ake gani za ka yi in mun je yanzu me za mu faɗa musu sai ce in kun je ku ce sa'altu malikan faƙala malikun la'adiri in kun je wajen mayan da suka aiko ku ku ce mun tambayi maliku maliku ya ce bai sani ba to sai rage mini mai me za ku bani ba abin da ya mishi zafi tambayoyin da suka kaɗan ya ba da jawabi suka ce to yanzu aiko mu a kaifa muka ta zo daga kasa zuwa kasa wajenka kuma kai kadai ake ganin za ka iya ba da ce to shi ne mai in kuka tambaye in suka je ku ce mun tambayi maliku maliku ya ce in suka tambaye ku ce sa'altu malikan bai ce mun tambayi imamu malik ko shi ku ce mun sa'altu malikan fa qala maliku la ajri mun tambayi maliku ya ce bai sani ba a ku da kuka sani ba ina aka kai ku a ku da ba ku sani ba me aka yi muku ku ce mun tambayi maliku maliku ya ce bai sani ba sai mai ba abin da zai shi yasa usulul malikiya alkitabu was sunna wal ijma wa kaza wa kaza kaza wa qawlu la adri ba abin da ya mishi zafi ba wani zancen za a ji kunya ko za a ji nauyi ko za a ji menene da menene قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال فإن كان صاحبك مليا فخذ عنه aiwa ne yayi mana hadisi kaza ce in malami ne ya san abin da yake ciki yana da amana ka karin karatu a wajensa ba komai قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه يا زوج ابن عباس سيزونا أنا كربان كراتو فقال ابن عباس أعد علي الحديث الأول يا كرنت الدش يا كرنت الدش يا كرنت يا ناسي يسرني كو يا زو أسنيني وده فيسبوك ني ko dan whatsapp ne ko dan wasanni ne ce hadisin nan karanta ma farko karanta in ji kala lahu bushair ma adiri arafta hadisi kullahu wa ankarta haza sai shi ya rikice bai san jarraba shi ake ba to ban sani ba duk hadisai na ya fahimta ne sai wannan ne kawai musunta yake son a maimaita aw arafta haza wa ankarta hadisi kullahu ko ko wannan ne ya sani duk abin da nake hadisai da ke wajena duk yana ya musunta su وقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن إذ لم يكن إذا لم يكن إذ لم يكن تلغاشي برغاشي إذا لم يكن يكذب عليه in lam yakun yukzabu alaihi saboda lokacin ba a yin ƙarya falamma rakiban nasu sa'abata wazzalul as-sa'abata wazzalul karin magana ne ake lokacin da al'amari ya rikice as-sa'abata abu mai sauki wazzalul abin mara wahala da al'amari ya rikice sai me ya faru tarakna al-hadisa anhu shi muka bar hadisi muka bar karban hadisi wajen kowa sai wanda aka amince da shi قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكسر شيء منا حدث حديثي حديثي كما أنا النبي أنا حدث شيء hatta rikibtum as-sa'bata waz-zalul sai da al'amari ya rikice ya rinca bai kowa ya rikice ana iga aka cako da gaskiya da ƙarya to sai aka zo ba kowa zai faɗi magana sai aka fara binciken sanadi wai waye faɗa ma wannan hadisin ma ne ka faɗa mana su mu bincika mu gani قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان عليه السلام يفقهون الناس في الدين wata magana ce mai wahala wannan misali ne kawo ba wai haka ya faru ba da ya ga yadda al'amar yake ce to wani zamani zai zo ma shaidanun da annabi suleiman ya daure za su kwanci kansu su zo suna karantar da mutane fikihu ma'ana shaidanu za zo suna karantar da mutane قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد قال انظروا أمن تأخذون هذا الحديث فإنه دينكم انظروا أمن تأخذون هذا الحديث فإنه دينكم وين كنا سبو دمي سبو دوانا حديث الدين كني kada mutum ya karbi addininsu wajen wasanni an fahimta yasa ba wasanni fa eh kowa na kallon shi kowa na gane shi a rayuwarsa ba ya yake mai wasanni ne ko mai fama ne baya da wasanni baya da menene da menene eh Allah madaukin sarki muna roƙonka don girman zatinka Allah halin da Najeriya ke ciki yanzu da zamfara da Kaduna da Jos da duk inda ake zubar da jini Allah a takaita Allah ka yaye ma bayan ka wa'annan matsaloli Allah ka canza musu zuwa kwanciyar hankali da arziki da wadata ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghithu aslih lana sharana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata aynin wa la aqalla min zalika ya Allah dan girman zatinka ka sa ayi zabe lafiya kada a zubar da jinin kowa a samu zaman lafiya ka yalwata arzikin mutane Allah ma jina fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wa sarif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum